أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا sha hudu ko ko sha uku ne sha hudu ga wata ramadan shekara ta 1432 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha hudu ga watan takwas shekara ta 2000 da goma sha sha daya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul al'an'am wanda idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta ɗari da hamsin da tara yau za mu tashi akan aya ta ɗari da sittin daidai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإن كان ذاك لك تبع أن ذاك رجل بسم وإن الله ملك يشي الرحمن كدوب نمبع دمنا الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هكا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah madaukin sarki yana bayani cewa man ja'a bil hasana wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki abinda ake nufi da hasana anan inji imam ibn kasir yace man ja'a bi la ilaha illallah wanda ya zo da la ilaha illallah tsakaninsa da Allah yake faɗanta falahu ashru amsaliha za a ninninka masa ladansa har sau goma ko kuma ka ce man ja'a bil hasana wanda duk ya zo da abu mai kyau a addini wanda Allah ya yarda da shi to za a ninninka masa lada har sau goma lahu ashru hasanatin amsaliha za a bashi lada kyawawa ninki ninki ba guda ɗaya za a bashi ba wa man ja'a bis sayyi'a wanda ya zo da mummuna abu kamar shirka fala yujza illa mithlaha ba za a yi mai sakayya ba sai irin abin da ya aikata wahum la yuzlamun kuma Allah yana ba da labari cewa mutane ba za a zalunce su ba ka duba sakamako na adalci idan ka yi kyakkyawan aiki guda ɗaya za a ninka maka lada goma idan ka yi mummuna kuma ba za a ma sakayya ba sai da iya wannan iya wannan ƙwaya ɗayan shi ma kuma in baka tuba bane in ka tuba sai a yafe maka hadisi ya tabbata kamar yadda imam bukhari da muslim suka fitar da shi riwayar abu huraira wanda Allah yake cewa idan ahsana ahadukum islamahu idan ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amsalha ila 700 ila 700 dhaifin yayi matukar mutum ya kyautata musuluncinsa yayi musuluncin kwarai bai son zuciya ba to za a ninninka masa aikin da yake aikatawa sau goma har izuwa ninki zuwa ɗari bakwai amma wa kullu sayyi'atin ya amaluha dukkan mummunan aiki da mutum zai aikata tuktabu lahu bi misliha za a rubuta masa irin wannan aikin ne kawai hatta yalqa Allah azza wa jalla har sai ya gamu da Allah madaukin sarki idan kyakkyawa kai za a ninka ma sau goma ai ta ninkawa ma ai ta ninkawa iya karawanka kuma ai ta ninkawa ila sabiya mi'ati dha'ifin har zuwa ninki 700 kai a wata riwaya ce ila adhafin kaseera har zuwa ninki ninki ma ba adadi idan ko mutum yayi abu guda daya mummuna cikin adalcin ubangiji ba zai ninka maka ba sai a baka zunubi ɗaya tak shi ma wannan zunubin idan baka tuba ba riwaya ta tabbata kamar yadda ya zo daga sa'id ibn al-musayyab imam bukhari ya fida ita daga abu salama ibn abdurrahman ko abdullahi ibn amr yace manzo Allah yana cewa shi abdullahi dan amr dan as kenan um, na ba manzo Allah labari yace ukhbiru sallallahu alaihi wasallam na ba manzon Allah sallallahu alaihi labari na sanar da shi cewa wallahi la sumanna nahara wallahi ya manzon Allah kullun sai nayi azumi wala aqumanna al-laila ma isht wallahi ya manzon Allah kullun sai nayi sallar dare matukar ina raye an ba manzon Allah labari a wata riwaya sai annabi ya kira shi ya tambaye shi annabi ya ce kai ne ka faɗi wannan magana cewa kai iya tsawon rayuwarka kullum sai ka sallar dare kuma iya tsawon rayuwarka kullum sai ka azumi ba ka sha sai abdullahi dan amr ya ce qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya manzan Allah na faɗa gaskiya ne haka din na faɗa sai manzan Allah yake cewa fa innaka la tastati'u dhalik to fa kai gaskiya ba za ka iya haka ba ka dai faɗa ne amma ba za ka iya ba abinda za ka yi fasan wa aftir ka yi azumi kuma ka sha wa kum wa nam ka yi sallah da daddare kuma ka yi bacci ka huta ka ji tsari ko ba ta kula a musulunci wata ran ka yi azumi wata ran kuma ka me ka sha wata ran ka yi sallah kuma ka huta ma'ana a cikin daren ka huta kuma ka yi sallah wasu mina shahari talatata yamin kowanne wata ka zaɓi kwana uku kai azumi na nafila waɗannan kwana uku fa innal hasanata bi ashri amsalha duk kyakkyawan aiki guda ɗaya idan kai za a ninka maka lada guda goma wa zalika mislu siyami mislu siyami dahr wannan daidai yake da azumin iya zamanin ka gaba daya kaga annabi ya ba shawara kawai ban Allah sai ce a inni utiqu afdala min zalik ya manzo Allah ni zan iya sama da haka nafi karfin haka a ce kawai in ce ai azumi yau gobe ba zan yi ba ni kullun zan yi sallah kuma a ce na yi na huta a ni tun farkon dare in na kama sai an yi a salatu ya ce na fi karfin haka ya manzo Allah azumi a wata gaba ɗaya na nafila sau uku kawai shikenan sai manzo Allah ce to fasum yawman wa aftir yawmain kai azumin kwana ɗaya kwana biyu kuma ka sha sai ce ya manzo Allah inni utiqu afdala min zalik ni na fi karfa ka zan iya sama da haka manzo Allah ce to fasum yawman wa aftir yawma kai azumin kwana daya ka sha kwana daya ka sha kwana daya kai azumin daya wa zalika siyamu daud alaihi salam wannan shine azumin annabi daud kuma shine afdalu siyam wa huwa afdalu siyam ai bawan Allah na Abdullahi dan Amr sai ce a ya manzo Allah ni zan iya sama da haka sai manzo Allah ce la afdala min zalika to babu babu ba azumi inda na lada ne sama da wannan babu ba abin da ya fi wannan wannan sahabi ne malam mai son ibada da kokari annabi yana gaya masa ga yadda zai yi sai ce a shi zai yin sama da haka wannan kaga yana nuna mana a cikin hadisin mun gane duk wanda ya aiki kyakkyawa Allah zai ninka masa akwai riwaya ta Abu Ayyub al-Ansari Allah kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa riwayar Imam Muslim yace man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr wanda ya azumi wata Ramadan sannan ya sita Shawwal yanzu bayan mun gama Ramadan inda rai da lafiya kar ma ka bata kanka lokaci ka maza ka wuce ka tafi sita Shawwal guda shida a wannan wata na Shawwal Shawwal annabi ya ce duk wanda zai yi kamar Allah ya bashi ladan azumin rayuwarsa ne ko shekara guda kamar yaya kuma an ce goma duk aiki ɗaya lada goma ne to amma guda shida ne kuma kenan azumin wata nawa ya samu na'am azumi kowane ɗaya guda goma sita ɗin nan ya zama kowane guda ɗaya goma goma sau shida nawa sittin ko ko ba wata biyu ba to ga ramadan ka yi wata guda kana yi kuma an ce idan kai za a ninka ma sau goma wata ɗaya sau goma nawa a wata goma ga wata biyu can shekara kenan shine kana ka siyamid dahar an baka ramadan din nan ka gama in dai lafiya lafiya ka gama- ka kammala to Allah zai baka ladan azumin wata goma sannan idan ka zo kai sita shawwal kuma shi kuma za a zo a baka ladan wata biyu ga biyu ga goma ba sha biyu ba shekara ta yi duk shekara kana sita shawwal insha Allah a kiyama sai Allah ya tashe ka kullum kana azumi akwai rahama da ta wuce wannan malam da jin kai to shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah ya ce ba za mu cuci bayi ba kuma gaskiyar ubangiji ba magana cuta a cikin lamarin Allah babu kwata kwata kwata a wata riwayar ma Allah cewa yayi a hadisul qudusi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa azidu ko wa uzidu ko wa aziyat duk wanda ya yi aiki guda ɗaya za a ninninka masa sau goma ma har da ƙari ma idan kuma mutum ya yi aiki mummuna ƙwaya ɗaya wanzan Allah salasam ya ce Allah ya faɗa hadisul ƙudusi ta jaza'u sayyi'atin bi mithliha aw aghfiru in yi masa sakayya da laifinsa ƙwaya ɗaya ko kuma na ga dama ma in yafe guda ɗayan wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zara'a wanda ya nemi kusanci da ni taƙi ɗaya haka ka matsi ubangiji ka nemi kusanci da Allah taƙi ɗaya Allah ce ni kuma zan kusance ka zira'i guda daga nan zuwa nan shine zira'i daga ƙarshen hannunka zuwa gwiwan hannu kai ka kusanci Allah da wannan taƙi shi kuma ya kusance ka da zira'i wa man taqarraba minni zira'an wanda ya kusanci Allah da wannan zira'i daga farkon hannu zuwa gwiwan hannu zira'i guda ya kusanci ubangiji Allah ce taqarrabtu minhu ba'a ni kuma zan kusance shi iya gaba guda wannan shine ba'a kaga wannan shine fadin tsawon mutum ai yadda kake a tsaye da za a baje maka wannan to iya tsawon ka kenan a haka to da za ka kusanci ubangiji da wannan Allah zai kusance ka da iya tsawon ka ba'an wa man atani yamshi ataitu harwala wanda ya zo min yana tafiya ni kuma zan zo mai da gaggawa wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan wanda ya hadu da ni da kuskure da zunubi da laifi kwatankwacin yawan ƙasa na duniya gaba daya la yushriku bi shay'an amma da sharadin baya shirka da ni da komai laqituhu bi mithliha maghfira ni kuma zan zo masa da kwatankwacin wannan ƙasar gaba daya na yafe mai zunubin shi rahmar ubangiji malam da faɗi take to kaga wannan duk yana nuna mana man man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki Allah zai ninninka masa lada ninki ninki Allah ba mu dacewa na'am
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين sai Allah madaukin sarki kuma yake cewa kul innani hadani rabbi ga ya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai ubangijinka ya shiryar da kai ila siratin mustaqimin zuwa hanya madaidaiciya mai kakkiya dinan qiyaman millata ibrahim hanifa addini ne wanda yake qawim mustaqim mai kakke kuma shine hanyar annabi ibrahim hanifan hanya ce da ta kaucewa dukkan hanya ta bata hanya ce da ta kaucewa dukkan hanya ta halaka wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam bai zamanto cikin mushrikai ba inna ibrahima kana ummatan qanitan linna- lillah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah madaukin sarki yake cewa ga ya musu ya manzan Allah kai fa Allah ya maka gidan dogo kai fa ka warke kai fa baka da matsala wal innani hadani rabbi ni dai ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya miƙaƙiya dinan qiyaman addini miƙaƙe ba karkatacce ba millata ibrahim hanifa shine hanyar annabi ibrahim addinin da ya kauce wa dukkan wata ƙarya wa ma kana minal mushrikin kuma annabi ibrahim bai zamanto cikin mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta ba kenan wanda bai bi manzo Allah ba shine tabi wanda ya bi manzo Allah kuma albishirinsa ya dace rabo ya kare akan hanyar annabi halaka ta kare akan hanyar wani annabi addini na kwarai addinin musulunci inna addini inda Allah islam al-islamu addinin musulunci shine addini a wajen Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya dauki wani addini ba na musulunci ba to wallahi Allah bai zai karba addinin sa ba kuma ran tashi alkiyama yana daga cikin waɗanda suka yi hasara suka taɓi suka rasa dukiya suka rasa kansu suka rasa rayuka kuma suka rasa rahamar ubangiji Allah ya tsare mu na'am قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين na'am لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين qul ga ya musu ya manzon Allah inna salati kace musu lalle sallata wa nusuki da yankana da soke dabbata a hajji ne ko a umra ne ko a layya ne ko a cin nama ne na yau da gobe saboda yanka ibada ne da sun kasance su kafirai suna neman kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala da yanka ai suna neman kusanci da gumakansu da yin yanka sai su yanka da sunan gunki wai don su samu matsayi a wajen gunki to shine Allah ya ce da manzo Allah ga ya musu da sallata da yanka na gaba daya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata kama ka ce hayati wa wafati rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talikai ubangijin duka huwa yuhyini wa yumituni shi zai raya ni kuma shi zai kas- kashe ni mahyaya bil amali salih shi yake raya ni in aikata aiki na kwarai wa mamati kuma shi zai kashe ni idan mitu alal imani lillahi rabbil alamin idan na mutu ina kan imani ga Allah madaukakin sarki ubangijin talikai wannan yana nuna duk motsin bawa gaba ɗaya na Allah ne rayuwa ta Allah ce mutuwa ta Allah ce ci hannun Allah yake in ya ga dama ya barka ci sha ma haka in ya ga dama ya hana ka la sharika la ba shi da abokin tarayya shi kadai yake mallakarsa ce shi kadai wa bidhalika umirt kuma da wannan ni aka umarce ni ga ya musu da haka aka yi maka umarni وأنا أول المسلمين kuma ni ne na farkon masu miƙa wuya min hadhihi al-umma a cikin wannan al'umma ba wanda ya fi manzon Allah miƙa wuya a cikin wannan al'umma shine number one sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to wannan aya din tana nuna mana ba a yi wa wani sallah sai Allah duk inda mutum ya kai matsayi da daraja to ba a masa sallah ko ana yi wa wani sallah ka je ka sunkuya da rukuyi da sujada kana yi wa wani a'a sam fir'auna ne lokacin da yake shan giyan mulkinsa da ya gina fadarsa sai ce mutane ba suna yawan Allah rukuni ba shi ma sai an masa sai ce a gina masa fadarsa tafiya mai tsawo fa ta kai daga nan zuwa kasuwa kuma duk da ruku'i za ka tafi da ruku'i in kai tafiya kai tafiya kai tafiya sai ka tashi ka tsaya ka miƙe in za ka jan tafiya wajen in dai za ka shiga fadar fir'auna a ruku'i za ka je kowa ya kai shi kuma akwai kofarsa da da yake shiga ta daban duk wanda suka har yanzu a gidan tarihi a masar in ka je akwai wannan wai dai yayi tarayya da Allah wai ba Allah kuke yi wa ba to shi ma gashi ana masa rukuni fir'auna kenan an tafi fir'auna annabi Musa ba to ba a yi wani sallah yanka ba a yi wa wani ba a yanka dan aljani ba a yanka dan boka ba a yanka dan wani shi yasa ma mu- mu- aka hana musulmi su ci yankan kirsimeti ai saboda ba sun yi yankan ne dan Allah ba sun yi ne saboda wannan kirsimeti yankan da aka yi shi don Allah shine za a ci wanda ya je gurin boka ya masa tsafi da kulumboto yace a yanka wannan saboda aljani kaza a yanka wannan saboda kaza saboda kaza ya zo yanka ya raba muku in ka san dan wannan yayi karkaci dan an yankan ba dan Allah ba ya zama yankan shirka wanda ya je yanka dan kabari akwai masu zuwa gindin kabari su yanka dabba jinin ya zuba akan kabari saboda ana da manufa na tsafi barna wanda ya yanka dan aljani aljanu suna sa a yanka tabbas sai su ce a yanka a kawo musu jinin ko a yankan a kawo musu wani bangare na naman wanda idan neman sarauta da wanda idan neman mulki ko na siyasa ko na gwamnati da wanda idan neman kudi duk sunansu sun yi wani abin da ake ce da shi shirka haramun ne a ci wannan yanka bai halatta ba kuma in an ci an ci bata kuma wallahi irin waɗannan abubuwa su ne suke haɗuwa su yi mana yawa su taru su yi yawa su fitine mu kake ganin Allah ya hana mu ruwan sama saboda barna ta yi yawa kana ganin ruwan ana son sai yaƙi zuwa saboda saboda ana barna kuma kuma an rasa waye za su hana barna to mulki yana hannun gwamnati ita kuma gwamnati duka waɗannan abubuwan ba barna bane a wajenta abin da yake barna abin da ya saba wa dokar ta ita shine bambancin musulunci da gwamnati ka'idar rayuwar musulmi kuma abin da ke barna shine abin da aka saba wa Allah to ya za a zauna lafiya yaya za mu ɗauki albashi albashin ya yi kyau mu ji daɗinsa ya ishe mu har zuwa ƙarshen wata ya za a yan albashi su zauna ba su ci bashi ba gari ba lafiya yan ta'adda sun yawa matsafa sun yawa bokaye sun yawa masu neman duniya ko da yaya sun yawa rayuwa da mutuwa in ka rayu Allah ne ya raya ka in ka mutu ma Allah ne ya kashe ka ka yadda da wannan aqida ce ta bari to sai me kuma mala
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قul a ghayra Allah abghi rabban ya musu ya manzan Allah yanzu wani Allah kuke so na kama a matsayin sayyidan wa ilaha shugaba kuma Allah bayan Allah ɗin da na dogara da shi so kuke ku ne- ku nemi wani kuma ba Allah ba kamar yadda ku kuka kama gumaka a'a ba zan yi wannan ba dan ubangiji na wa huwa rabbu kulli shay shine ubangijin komai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'bud gare ka muke bauta ya Allah kai kai kadai wa iyyaka nasta'in kuma gare ka muke neman agaji da taimako to wani zai iya cewa to me hikimar da ta sa manzo Allah ya faɗi wannan magana kafirai ne suke ce da Muhammadu ka canja addinin ka dawo kan namu ghayyar dinak wa din bi dinina canja addinin ka kai addini da irin addinin mu ka bar naka wani mutum mai suna alwalid ibn al-mughira abdullahi dan abbas yake cewa ya kasance yana cewa ittabi'u sabili ahmil ankum awzarakum wa yake cewa mutane ku zo ku biyo hanya ta ni zan yafe muku zanuban ku kuma zan ɗebe muku duk laifin da kai na yafe muku shine Allah ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha Allah tabaraka wa ta'ala baya sakayya ga kowace rai sai abin da ta aikata ma'ana duk abin da mutum ya aikata shi za a yi mai sakamako kuma ba wani wanda ya isa ya tsare wani ba wanda ya isa ya ɗauke wa wani zunubi Allah shi kadai ne mai gafarta zunubi la tajini kullu nafsin illa ma kana min mi- mi- ya- ya- illa illa ma kana face sai abin da ya kasance na laifi ko aikin da ta aikata na zunubi shi za a tara mata wala taziru waziratun wizra ukhra shikenan wani kuma baya dauke laifin wani la ta'milu nafsin hamla himla ukhra wata rai ba ta zuwa ta ɗebi zunubin wata rai haka kawai a'a la yu'akhadhu ahadun bi dhanbi ghairihi ba a yin a kama wani ai mai azaba saboda zunubin abokin shi a'a wai wani ya zo ya ɗebe ma zunubin ka kai haka kawai ba zai yi ba sannan ba za a zo a ma azaba saboda wani ya saba wa Allah ba ba ruwan Allah da kowa kowa ta kan shi yake shine wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum kuma daga ƙarshe dai makomanku tana ga ubangijin ku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifun Allah shine zai ba ku labari ya sanar da ku dangane da abin da ku kasance kuna sassabawa a duniya wannan aya din tana nuna mana kowa ya ta kansa yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake ce da yassa Fatima wata rana ya Fatima ya ki Fatima binta Muhammad yar gidan Muhammad salini min mali ma shi ite ki tambaye ni ki roƙe ni in dai a cikin dukiyata ne duk abin da ke so ki roƙe ni zan baki in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa yassa Fatima salini min mali ma shi ite ki roƙe ni duk abin da ga dama na dukiyata fa inni la ughni anki min Allah shay'a amma wallahi a kiyama ba zan wadatar da ke da komai ba kar ki zo ki ce ke yar gidan manzon Allah ne bari a miki kaza za a miki kaza a aki ta kanki to ina waɗanda suke cewa ranar tashi alkiyama abi su za su zo da manya manyan riguna za su zo da riga mai aljihu dubu saba'in zai fakin duk wanda yake bin jama'a sa yake tare da shi zai loda shi kowane aljihu ɗaya yana ɗaukar mutum dubu saba'in 70,000 times 70,000 idan ya loda ya loda sai je ya je sassake a gidan aljanna ya dawo wai wannan wai wannan wai wannan karatun wai ake gaya mutane kuma sun yadda kaga wannan ai ba daidai bane to to yanzu duba dai su Fatima dai akwai wata ya da take gadara da uba a duniya sama da Fatima akwai kuma akwai wani mai alfarma sama da annabi to ya ce in anan duniya ne duk abin da ke so ki roƙe ni zan baki inda ina da shi amma a lahira kowa ya ta kan shi fa inni la ughni anki min Allah shay'a wallahi duk yanda ka kai ga san malamin ka kuma duk yanda malamin ka kai ga san ka ko wallahi bai isa ma komai ba a lahira kuma duk hidimar da ka masa a nan duniya duk kudin da ka kashe masa duk kudin da kashe wa 'ya'yansa duk hidimar da kai wa iyalinsa duk taimakon da ka masa duk biyayya da ka masa Allah ya sa in yayi bayan gida kana sa harshen kana tanda bayan gidansa saboda tsabar ladabi da biyayya to wallahi a kiyama bai isa maka komai ba sai abin da Allah ya riga ya kaddara ma ya rubuta ma shi yasa malam je ka fafata kurum na faɗi wannan ne har yanzu akwai waɗanda ana can ana sayar musu gidan aljanna eh a Najeriya akwai inda ake sayar da gidajen aljanna akwai masu saya yau kai a sayar ba masu saya ai da kaji na ce ma ana sayar wato akwai masu saya kenan kuma wallahi sun yadda akwai wanda zai zo shafa maka ya ce ya lamunce maka kawai shikenan ya lamunce ma ya tsaya maka wani cewa ba lahira bane aje za mu tsaya maka ba komai ina ce lahira ce je ka za mu tsaya ma aka yi gaya wani diga kuma ya yadda to diga mana in ba diga in ba diga ba mara fasali wa zai yadda da wannan a lahira lahira da annaba ma ta kan suke yi kai wani ya ce wai ya lamunce ma wani ya zai mika kai a jikin hula ya shafa masa wai shi kenan wai ya shafa wannan an shafe ka wannan wallahi ko ta zo mu jita ta yara ta fi ta inganci adalcin ubangiji ba a ɗauki laifin wani a ɗora wani ba amma fa kai ma karka tsammanin kana da yancin ka je ka ɗauko wani ka shigar da shi wani wuri baka da wannan ceto ana ceto tabbas kar wani ya ce an ce ba ceto ana ceto ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أنا ceto amma da izinin Allah ake yi ana ceto amma me da izinin Allah ake yi to shi mai ceton sai Allah ya zaɓe shi ya ceton gaibu ne wataƙila a kai a ce kai ceton ni ba za a ce ne ba kuma idan an ce kai ceton ba wai abokananka za ka ceta ko yan gidanku ba wanda za ka cece sun ma sai an nuna ma ga wane wane za ka ceta to me wannan burga wani ya zo ya ma wani alwashin banza ya gama lale yan kudin kai soke ya je ci abincinsa lafiyayye da shi da iyalinsa kai kuma kana nan maluhu ka buɗe baki kana jiran alahira zai maka me zai maka ba abin da ya isa maka shi ma in ya ji ana dukan kama gudu zai kara wallahi sai Allah ya ce mai kuma la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin na'am wala ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون za ku koma ga Allah kuma zai muku labari ya ba ku labari dangane da duk sabani da kuke ta yi a tsakaninku ya faɗi mai gaskiya ya faɗi mai ƙarya kai kai kai ne mai gaskiya kai kuma makareci ne mai gaskiya tafi aljanna kai kuma makareci ta huta خلاص na'am
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات
haka ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم na'am إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أو تعالى خلائف في الأرض Allah shi ne ya sanya ku a bayan ƙasa wani ya maye wani shugaban ƙasa ya zauna ya yi mulkinsa ya tafi ko ya mutu ko a ture shi da gindin bindiga ko ya yi expire dole ya sauka wani kuma ya zo ya maye shi shi ma kuma ya yi duk abin da zai yi ko ya zarce ko kar ya zarce ko ya kulla ko kar ya kulla ko ya ce zai kara shekaru ko ya ce ba zai kara ba zai iya gama kuma wani zai zo haka gwamna haka sarki mai sarauta ya gama mulkinsa a gama hura masa algetansa a gama masa sakowa a gama masa buga masa tambura a gama masa komai yana nan yana ta shan rawaninsa tsufa ya zo ya kama shi tun da su in dai ba wani abun nan ba ba a canja su to zai mutu in ya mutu kuma sai wani ya zo ko ɗansa ko ƙaninsa ko kuma wanda gwamnati ta ga dama wanda yake da hannu a ɗauka a ɗura shi ko monitan aji ne ya ana canjawa ko ma gaba ne ciyaman ɗin local government ya zo ya yi tunda aka yi local government ɗin nan ciyaman guda nawa aka yi kafir ko wa huwa allazi ja'alakum khala'if al-ard to Allah shine yasa ku haka rayuwar take wani ya wuce wani ya mai yanzu ba ganin na karatun nan ba to akwai ranar da za a zo za ga ba ni bane a wurin wani ne ni na yana wani gama ko na mutu ko kuma wani abu ya faru wani kuma sai ya zo ya dasa shi ma wani zai iya gama sai ta yi sai dai a ce ka Allah sarki an dade ana karatun nan tun shekaru karu wane ne yake yi da wane zo ya karba shi ma Allah ya masa rasuwa wane ma ya zo ya karba Allah sarki shi ma ya rasu kai ma mai lissafin kuma za ka mutu to akwai mai tabbata babu wani labarin sai dai a gan shi a littafi wallahi ba ma mai ba da shi haka ne وهو الذي جعلكم خلائف الأرض Allah shi ya sanya ku ku rinka maye juna wannan karni ya wuce wannan ya biyo bayansa ahlul qurun al madiya wa awrasakum al arda ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ba'dihim da wannan wurin wasu sun rayu bayan sun gama Allah ya kwashe su ya kawo mu mu ma za mu tafi ha Allah ya da kawo su wa ja'alakum khala'ifa minha ورفع بعضكم فوق بعض درجات Allah ya ce kuma shi yake fifita sashen ku ya daga darajar wani sama da wani wani gwamna ne wani kuma kansila ne wani ciyaman wani kuma mai unguwa ne wani babban sarki mai yanka wani kuma ba a masa yanka ba wani shugaban kasa wani kuma gwamna wani minista wani kuma sakatari wani darakta wani kuma akawunta haka ne wani fa ba da kun fauka ba darajat wani uba wani da wani yaya wani kani wani yalla bai wani kuma kai ya dai wani aka rama kalla wani kuma ce kai yaya ustas kowa da fifiko haka rayuwa take yanzu kai dinnan kafi wani kuma wani ya fi ka rayuwar gaba ɗaya haka take yanzu ko wutan nan kun ga wannan tana da haske ko amma hasken ta iri ɗaya da wannan kaga wacce ja ce wannan kuma fari to farin wannan babba ne wannan bai kai shewa to shi ma wannan akwai na sama da shi ko ba ga bane ko ni haka yake ko yatsun hannunka ma za ga wani ya fi wani haƙwaranka ma in za a zubo maka su a hannunka za ga wani ya fi wani to haka rayuwa take Allah shi ke ɗaga wani ya ɗora wani akan wani yana fifita ku da halayenku a halitta da arziki da rayuwa da ƙarfi da falala wani bawa wani ɗa wani maɗaukaki wani ƙaskantacce wani mawadaci wani talaka haka Allah ya ga dama ya yi wannan ne don ya jarrabe ku wani ya samu lada wani ya samu zunubi inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne lianna ma huwa atin fa huwa sari'un qarib ai duk abin da aka ce yana nan zuwa to wallahi da gaggawa ke kuma a kusa yake me sari'ul iqab din ba dai Allah ya ce za yi kiyama ba ai duk abin da aka ce yana tafe to wallahi ka dauka ma gashi ya zo alhalaku fi duniya ga mutuwa a duniya wal azabu fil uqba ga azaba kuma a lahira ga wanda ya fandare wa ubangiji wa innahu laghafurur rahim da ƙarshen sura Allah ya ce kuma lalle shi mai gafara ne mai jin kai don Allah malam ka duba uslubi na Qur'ani mai daɗi bayan gugurmayar da muke ta sha shekara tun tun bara muke ta fama da suratul anami ana ta fafata wani yayi kaza za a kone shi wani yayi kaza za a yi kaza duka gaba ɗaya Allah ya zo da ƙarshe gangaro yana ba manzon Allah haƙuri dangane da abin da ake masa kuma da ƙarshe Allah yake nuna cewa zai fifita wani ya danne wani wani yana sama wani yana ƙasa daga ƙarshe dai Allah maɗaukin sarki ya rufe aya surar da cewa wa inna rabbaka laghafurur rahim wa innahu laghafurur rahim lalle ubangijinka mai gafara ne kuma mai jinƙayi ne shikenan duk abin da ya gabata in an tuba ya gafarta kuma zai jinƙayi to me ake neman sama da wannan babu to yan uwana wannan shine karshen tafsirin suratul an'ami tana da aya 165 a gurguje fa muka yi ba wai dalla dalla ba kawai dai tarjama ce a dan samu ma'ana dan a samu damar yadda za a yi wa Allah madaukin sarki bauta da abin da ke cikin Qur'anin amma ainihin me Allah yake nufi da bayanin safin filla wannan kuma yana hannun manya-manyan malamai wanda suka san abin sosai ba irin mu masu rauni ba yan acaba wanda muke caccabawa sai dai Allah ya mana afuwa ya gafarta mana kuma Allah madaukin sarki cikin hikima tasa da rahama tasa sai ya sauƙaƙa alƙur'ani walaqad yassarna alqur'ana lidhikri wa hal min mudakkir idan an karanta sai ka ji daɗi idan an fassara sai ka ji ka gamsu kuma sai ka gane ha kuma in an zo ana da dafe bayani dalla dalla shikenan sai ga an samu ƙari yanzu da za mu sake koma mu ce bari mu sake tafsirin suratul al'an'am to sai kun ga wasu abubuwa kuma wanda da ba mu faɗe su ba kuma a gargashin ayoyin ne kuma sai mu daɗa faɗa mu zo mu sauke su idan muka sake koma karo na uku kuma sai mun daɗa fitar da wani abu kuma cikin taimakon Allah to haka alkur'ani yake yana da faɗi da ayoyi da yawa wanda suka fassara ainihin wato wannan sura mai albarka to Allah ya ganar da mu yanzu kuma za mu shiga sura ta gaba ita ce suratul a'raf suratul a'raf a sura ce makkiya in banda wasu ayoyi guda biyar kawai a cikin ta sune waɗanda ba makkiya ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah ya musu rahama tana da ayoyi guda 206 wannan wanda makaranta tana da ɗari da sittin da nawa biyar to wannan wanda za mu hau suratul araf kenan ta fi suratul an'ami tsawo suratul araf tana daga cikin surorin da suka fi kowane sura tsawo cikin surorin makka banda suratul baqara ba ta fi baqara ba inda baqara tana ɗari biyu da wani abu ne kuma ita ce surar da a jerin daga bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf duk surorin nan wannan suratul a'raf abinda za mu fumore mata sosai a ciki ita ce surar da ta yi bayani akan isa da tarihin annabawa dalla-dalla ma'ana ta fi sauran surorin bayani akan kissoshi na annabawa to shi yasa tana da daɗin karantawa kuma tana da daɗin fassarawa tafsiri za ka ji kisoshin annabawa abun al'ajabi abun ɗaukan hankali kuma da samun izina da imani a ciki abubuwan da ta fi tattaunawa a kai kamar sauran surorin makka ne tana magana akan adda'awa al-islamiyya da'awa ta musulunci sannan kuma da magana akan tauhidi da kaɗai ta Allah shi shi kaɗai kuma ta yi bayani akan albas wal jaza tashin alkiyama da hisabi da sakamako kuma ta yi bayani akan tabbatar da samuwar wahayi da tabbatar da samuwar manzanci na annabawan Allah ita wannan sura mai albarka ta fara da bayani akan mu'ujiza da Allah madaukin sarki wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu'ujiza tabbatacciya da wamammiyar mu'ujiza kuma ta yi bayani cewa wannan alkur'ani din ni'ima ne dalla-dalla da Allah ya bayar ga ɗan adam kuma duka ɗan adam kuma a ciki take nuni akan lalle ashe wajibi ne 'yan adam su yi riko da wannan ni'ima da Allah ya musu don su samu rabo a duniya da lahira kuma ta juyar da tunanin mutane su koma su daɗa zurfafa tunani cewa an haife su ne ko an halicce su ne min abin wahidin daga uba ɗaya duk gaba ɗaya ɗan adam ubansu ɗaya shine annabi adam kuma uwarsu ɗaya ita ce na hawa to surar ta yi magana akan lalle mutane ya kamata san cewa an halicce su ne daga uba guda ɗaya da uwa ɗaya to sai su kokari su haɗu akan alheri kuma ta yi magana akan yadda Allah ya girmama ɗan adam ya mutunta shi ta yadda Allah din yake so dan adam ya haɗa kansa shi yasa bai sa iyayenmu suka sha bamban ba ubanmu ɗaya don mu zamanto muna da haɗin kai babban babanmu shine al'adam annabi adam alaihi salatu wa salam abul bashar wanda ma Allah ya umarci mala'iku su yi masa sujjada saboda matsayinsa mala'iku duba girman mala'iku yace duk ku yi masa sujjada kuma surar ta tsoratar da mu mu ji tsoron sharrin shaidan don shi ne abokin gabanmu wanda ya fake akan hanya yana jiran mu mu taho ya tona mana rami ya afka mu ko ya hana mu bin Allah kuma ya nisantar da mu daga Allah surar ta nuna mana makircin shaidan kamar yadda wannan sura da zamu karanta insha Allah zamu karanta kisar annabi Adam tare da Iblis shaidan yaya aka yi shaidan ya fito da annabi adam daga gidan aljanna duk a cikin nan insha Allah za mu tattauna yaya aka yi annabi adam ya fado daga gidan aljanna ya yiwo ƙasa tunda aljanna a can saman saman sama take to kuma ya aka aka sauko da shi nan ƙasa duniya malamai suka ce wannan dalili ne zai zai nuna mana lalle akwai fafatawa da ɗauki ba daɗi tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin haske da duhu tsakanin alheri da sharri kuma ta yi bayani akan lalle iblis makiri ne mai kaidi ne ga baban mu adam da kuma zurriyarsa shi sa Allah madaukin sarki ya bayyana wa dan adam gaba daya cewa yalle ne dan adam wajibi ne ya ji a ransa ya rike cewa shi dan fa abokin gabansa ne ta yadda ya kira shi da ya adam ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه sannan kuma surar ta yi mana magana akan tashin alkiyama da bayanai dalla dalla me zai faru a kiyama Allah samu cika da imani kuma ta yi bayani akan kungiyoyi guda uku akwai kungiyoyin kafirai ashabun nari yan wuta akwai kuma kungiya ainihin wato ta muminai su ne ashabul janna yan aljanna akwai kuma kungiya ta uku ba ta can ba ta nan su ne yan tozon larafi su waye waɗannan waɗanda sun aikata zunubi sun aikata aikin alheri yan 50-50 kenan zunubin ya ja su ya kai su jahannama aikin ladan su kuma ya ja ya kafe ya ce ba za a shiga ba aikin lada ya yi ƙoƙari ya yunkuro ya jawo zunubi ya rinjaye shi ya kai shi gidan aljanna zunubi ya tsaya ya ce wallahi bai yadda ba aka tafi shine aka je wata gada a tsakanin aljanna da wuta zunubi ya kasa jan lada ya wuce ya kai shi wuta shi ma lada ya kasa jan zunubi ya dawo da shi aljanna to kawai shi wannan mai amma abucin wannan aikin sai aka bar shi cikin damuwa shi baya wuta shi baya aljanna sai a juyar da fuskarsa ta sha wuta ta sha wuta ta sha wuta ta ce ya ubangiji warinta zai halaka ni ya ubangiji ka taimaka mun in an yi wannan sai a dan dauke fuskarsa sai a juya da shi gidan aljanna sai yu kamar zai tafi sai mala'iku su ce tsaya ina zaka je ai ba ka da aikin da zai kai ka dole akwai kaya a bayan ka to duk cikin surorin alqur'ani wannan surar ita ce ta yi magana akan waɗannan mutane yan tsakiya yan tsaka tsaki yan tozon la'arafi kenan yaya za a yi da su menene karshen lamarin su inda rai da lafiya mun zo kan gabar zamu ji me zai faru insha Allah kamar yadda hadisai suka zo kuma da maganganun malamai sannan surar ta yi magana akan isar annabawa irin su annabi nuhu wadatacciyar kisa da su annabi hudu da su annabi salihu da su annabi lutu da su annabi shuaibu da su annabi musa da sauransu amma ta fara da dattijan annabawa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ta fara bayani a kansa ya me ya faru sai mun shiga cikin insha Allah ta yi bayani akan irin annabi nu yadda ya sha wahala da mutanensa ya yi wa'azi dare da rana da irin yadda suka karyata shi kuma ta yi magana akan kisar annabi musa shi ma tare da fir'auna gwagwara maya fafata wadda aka yi annabi musa da fir'auna akwai a ciki zamu ji sannan kuma ta yi magana akan banu isra'ila da irin yadda suka tsananta wannan bawan allah suka saba masa shi ma da irin yadda allah madaukin sarki ya juyar da halittansu ya mai da su birai da aladu duk a ciki Allah ya ba da labari kusan banu Isra'ila Yahudu da suka cuci annabi Musa suka cuce shi cutar ta yawa sai Allah ya fushi da su yace duk ku zama birruka birara da aladu shi alade da kake ganin sa alhazin sa mutum ne ba Yahudi ne ya rashin mutunci Allah ya mai da shi ya zama alade haka biri shi yasa in ya ga dama ya miƙe sai kamar mutum ne wato halittar ce aka ban san me ake cewa da wannan aka lalata halittar eh da Allah ya tsine musu aljanna wa ja'ala minhum Allah ya tsine musu albarka wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada taghut Allah ce ulaika sharrun makana wa dallu an sawa'i sabil da ya kwashe musu albarka sai mai da su birai kawai sai suka zama birruka shi yasa biri yanda kaga mutum kana masa magana in kace yi rawa sai yi rawa in kace kai zo mana sai zo to alade ne ma dai haka shi da yake kwakwalwar ma da kila take alade kama ba labari shi ba ma abin da yake fahimta sai duka kawai to duk fushin ubangiji ne mai da su wannan za mu ji wannan insha Allah bit tafsir sannan kuma surar ta yi magana akan ulama'ul su malaman banza malaman da ba malaman Allah ba malaman aljihu malaman nera malaman mai ka kawo mana mu gaya maka malaman mai ka hana mu mu zage ka duk ta yi magana shine ulama'ul su kuma surar sai ta sai ta kamanta su da wani wata kama mara kyau mara kyau saboda ta kamanta su da kare mai lallagi kare mai lallage kamar yaya yana buɗe bakinsa haka bakinsa kullum a buɗe yake saboda shi- shi wato kwaɗayin duniya ne a gaban shi an gane kullum bakinsa yana buɗe kamar so yake kame ka miƙa masa to duk malamin da bai zama malamin arziki ba bai zama malamin kirki ba to sai sura ta yi magana akan wannan kai Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaa فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ko ka daura masa kaya kare sai yayi wannan lallagin in ma ka bashi dai sai yayi wannan ita ce mummunan sura da Allah ya kamanta ga waɗanda Allah ya dora musu nauyin su kira mutane akan gaskiya amma kuma suka kauce suka nemi wani abu na duniya a maimakon matsayin da Allah ya ba su Allah ya tsare da ƙarshe Allah ya rufe surar da bayani akan tauhidi kuma ya nuna cewa duk wanda ya bauta wani ba Allah ba to bai zai masa amfani ba kamar yadda kuma bai zai cutar da shi ba a duniya wannan abin da ka bauta masa bai zai amfanar da kai ba kuma bai zai cutar da kai ba kuma baya ji kuma baya gani duwatsu ne gumaka ne mushirkai ne mutane kuka dauka kuka yi mut- kuka yi ta musu bauta tare da Allah duk wannan za ku ga sakamakon Allah kiyaye mu Allah ya ce da surar a- a- an malamai sun ambaci surar suratul a'raf ko gashi na a rubuce ko suratul a'rafi me yasa aka ce da ita a'raf saboda an ambaci al-a'raf din menene al-a'raf wata gada ce tsakanin wuta da aljanna wannan gada tana hana su mutanen da suke kanta su shiga aljanna kuma tana hana su shiga wuta ibn jarir tabari ibn jarir kai ya ruwaito daga huzaifa a an tambaye shi dangane da suwa ashabul ahraf sai huzaifa yake cewa qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum su ne mutanen da munanan ayyukansu da kyawawansu sun yi daidai aikin zunubi guda dubu aikin alheri guda dubu ba su da wani abin da zai iya qualifying din su tsallaka su ga aljanna ko daya to wannan shine illar mutum yana aikin alheri yana zunubi wanda kai kokari alherin kai fi zunubin ka yawa saboda cikin rahama ta ubangiji da mutum zai je da zunubi guda 999.9 sai ya je da lada guda dubu daya ko bata lokaci ba za a yi ba Allah zai ce ku kai shi gidan aljanna sauran zunubin fa an yafi ka duba rahamar ubangiji amma a ce malam kai tashi kai nafila wai kana yi wa kanka kyashi ba za ka yi ba je ka masallaci da wuri kai istighfari kai salati annabi kana ga ba za ka yi ba an takura ma ne je gurin karatu je gurin ilimi je gurin wa'azi kana ganin kaman takurawa ne wanda ka zauna gurin mai shayi ku duddura a shar ai gulma ai sharri a rashin mutunci wani ya wuce ka zage shi wani ya wuce da yar mota ka ce Allah ya sa kudi na ya wuce ka ce ga barayin garin nan in dan kasuwa ne ka ce takwaran na ai mu ga an zaliman yan kasuwan garin nan kenan ba ka da aiki sai zagin mutane ga talauci ga masifa talauci mutum ne baki mai gizo da tauro da tozo da annakiya bakin mutum ga gizo suma ga toro ga tozo ga annakiya shine talauci ya aure ka kun zama abokanai kuma ka kasa ganewa ka koma ga Allah ko ka dan samu sauki-sauki Allah ya dan tuno da kai wani ya aiko ma ya dubu daya ka dan warware amma ka zama almajirin shaidan to sai mutum ya fada to zalla rafi Allah yana kallon mutum ya zuma masa ido ya kyale shi to da ƙarshe dai za su zo su kai kuka wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala su kuma za mu ji mai Allah din zai ce musu tabaraka wa ta'ala idan sun kai kukan to aran ma kafin dan lokacin mai shiga nan ba mu abin da ya sauka cikin surar mu je kafin mu tsaya mu amsa tambayoyi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم haka ألف لام ميم صاد كتاب أنزل
Allah ya bude surar da wata mu'jiza da ƙwarewa alif lam mim sad yau yawan malamai suna cewa waɗannan kalmomi Allah ne ya bar wa kansa salim- sanin me yake nufi da su sai dai wasu malaman sun fassara sun ce waɗannan duk suna presenting ne suna ne daga cikin sunan dakin Allah wasu kuma suka ce sunan sura ce suratu alif lam mim sad kamar yadda aka ce suratu araf sai a ce suratu alif lam mim sad wasu kuma suka ce a Allah ya kawo su ne dan ya nuna mu'jizarsa in wani ya isa ya ce meye ma'anar wannan ya faɗa Allah ce kitabun unzila ilaik ai hadha kitabun wannan littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka wa huwa alquran shine alqur'ani ana magana da manzon Allah kenan ka duba wani gata surar al-arab gaba ɗaya da Allah ya bude ta ya fara magana ne da wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wannan littafi ne mun saukar da shi zuwa gare ka wala yakun fi sadrika harajun min kada ka bari shakka ya shiga cikin zuciyarka dangane da alkur'ani wasu malamai suka ce gashi dai kamar da manzon Allah yake nufi alkhitabu lin nabi wal muradu bihi ummatahu gashi dai kamar da manzon Allah yake nufi amma ana nufin sh- mu ne to manzon Allah ma yayi shakka akan alkur'ani ai babu magana shakka akan alkur'ani sai dai a ce mu ga littafi nan an saukar muku ga annabinku kada ku yi shakka a kansa kada wani ya ce zai shakka dangane da alkur'ani fala yakun fi sadrika harajun minhu karka ji- kunci kana ana fassara kalmar alharaj a larabci da ma'anar kunci la yadhiqu sadruka kada zuciyarka ta yi kunci da qur'ani idan ka ji zuciyarka tana kunci da alkur'ani to ka sawa kanka kwashin mark akwai alamar tambaya idan kuma ka ce ana nufin manzo Allah ne sai ka ce fala yakun fi sadrika la yadhiqu sadruka bil iblaghi wa ta'diyati ma ursilta bihi kada zuciyarka ta yi kunci kar ka damu dangane da isar da sakon da aka umarce ka ka isar na wannan alqur'ani kai hakuri litunzira bihi kai gargadi kitabun unzila ilayka litunzira bihi dan littafi ne da aka saukan maka dan kai wa'azi da shi ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر تاشي كي غرغدي وانا القرآن أن سوكا مكاني دم غرغدي كذلك توازي دشي shi yasa ba a gama wazi da Qur'ani kullun da shi ake duk malami mai wazi inda da addini ne Qur'ani yake yi ba yi da abin da yafi Qur'ani wanda ga yana wazi baya jan Qur'ani to kai nesa da shi a gwarai ko dan zai kai ka wani rami ne daban dole bakinsa gaji akwai Qur'ani dan shine asali shine ainihin constitution namu wa zikra lil mu'minin kuma wannan alqur'ani wa'azi ne ga mu'minai wa zikra lil mu'minin wannan alqur'ani daraja ce daukaka ce ga mu'minai da ka rike shanu biyu kuma karka shiga damuwa ko kunci da shi to sai Allah ya ce mi.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون shikenan kaga wannan shine zai dada nuna ma cewa da mutanen ake nufi ba shi annabin ba dan kaga daga baya sai Allah ce tabi'u ga ya musu ya manzo Allah ku bi ma unzila ilaikum min rabbikum ku bi abin da aka saukar gare ku daga ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani sabanin ubangiji kar ku riki wasu waliyai ba Allah ba la tattakhidhu ghayrahu awliya kar ku riki wani mai jibintan al'amarin ku ba Allah ba tuti'unahum fi ma'siyati Allah ku zo ku rinka yi musu da'a wajen saban Allah ku rike wasu ku mai da su alloli ku rike wasu ku mai da su waliyai ko ku mai da su shehunanku suna umartan ku da saban Allah kowane malami ana bin sa ne in yayi umarni da abin da ya dace da abin da Allah ya faɗa sai a masa da'a a bishi amma yayin da wani ya zo da sunan malanta ko walittaka ko na makamanci wanda ya umarci mutane da abin da ya saba wa Allah to wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani sabanin ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda qalilan ma tazakkarun kadan ne daga cikin mutane suke daukan izini da wa'azi qalilan ma tazakkarun ai qalilan ma tatta'izun kadan ne daga cikin ku da yawa yawan mutane ai ba akan daidai suke ba wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah da yawa yawan mutane in ka biye su za su batar da kai wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ma ba sa yin imani da ubangiji tabaraka wa ta'ala face wallahi sai sun yi shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan aya din tana nuna mana ku bi abin da Allah ya saukar shine alqur'ani mai girma kada ku bi abin da ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to sai ce mai aya ta karshe وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
to sai dai mu dakata anan da akwai wani bayani mai dan tsawo a karkashin ayar sai mu tsaya ana abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame ka karanta su da wuri sai a rarrage su da yawa sai mai a takaice na
mai tambaya na farko ya ce
tsallake shi ka shiga wani in ina ba da ansa sai ka nemo ta
mace ta yi al'ada sai bayan mata bayan bayan kwana tara to malam za ta yi sallah ne ko kuma za ta gaba da
to mace ta yi al'ada ya dawo mata bayan kwana tara ba a gaya mana kwana nawa ta yi al'adan ba da ta yi al'ada kwana nawa ta yi kuma kwana nawa take yi a al'adar ta yadda ta saba kullum idan za ku yi tambaya ku rinka tambaya da fasaha da basira a ciki yanzu idan zan baka ansa an ce maka ne a nan ta yi al'ada ya dawo mata bayan kwana tara to ta yi al'ada ta cika kwanakin da ta saba tana yi sai bayan kwana tara sai ya sake dawowa ko ko a'a tana al'ada ne kwanakinta ba su gama ba sai kuma ya ɗauke sai bayan kwana tara ya sake dawowa to da haka sai kai hakuri ka sake rubutawa amma duk ma dai jawabin da ya shafa al'ada na gaya muku mun yi bayani a karatun nan namu na mata alhamdulillah kwana uku muka yi muna magana akan matsalolin al'ada din nan da haka ga- ga malam muazzin nan duk yana da kasukan sai ka je ka saya ka kai wa matarka zai fi in kuma ba za ka iya saya ba gobe ka sake rubuto tambayar na'am in namiji ne in kuma mace ce dai ta ji koma me da mun fahimci tambayar sai mu ba da amsa to amma kan na je in ba da amsa akan abin da ban sani ba na'am malam
mai tambaya ta yi ce malam idan mutum ya rasa jami'in nishadi sai kuma suka zo suka samu ana sallar tarawih to wannan ya halatta su yi nasu jami'in a ba- a jami'in nishadi a baya a cikin masallaci to idan mutum ya ga dama yayin da ya zo masallaci bai sallar farilla ba bai sallar isha'i ba sai tara ana sallar tarawihi idan kuna so za ku yi naku jam'in a gefe in kuma kuna so za ku iya bin masu tarawihin dan ba a hana mai farilla ya bi mai nafila ba ya halatta mai farilla ya bi mai me? mai nafila kawai cikin sauki da kun zo kun tarar an yi isha'i an gama ana cikin tarawihi ba ana raka biyu ba sai ku jona ku bi kawai idan sun yi assalamu alaikum sai ku tashi ku cika ta guda biyu me dalilin mai farilla ya bi mai nafila inda ka san yanzu garin nan ana buƙatar dalili ko dalilin mai farilla ya halatta ya bi mai nafila shine hadisi ingantacce hadisin mu'adhu ibnu jabal yana zuwa ya bi manzon Allah sallah a masallacinsa masallacin annabi kuma iya da masallacinsa a anguwarsu sai ya yi sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo unguwarsu kuma ya musu sallah kuma sun san sai ya yi a wajen annabi kuma yake zuwa yake musu kuma annabi ya san cewa shi mu'azu yana da masallaci a unguwarsa kuma shi ne liman mun yi wannan bayani to idan ya zo sai ya musulmanci sai ya shiga gida to anan yanzu kai in tambaye ka tsakanin sallolin nan guda biyu farilla kan kwaya ɗaya wani wani farilla isha'i guda ɗaya ce to wacce ce farilla wacce ce nafila wanda ya da manzan Allah ita ce original ta farilla wanda ya da mutanensa ba a'a to shi yanzu kenan nafila yake yi ko to su kuma masu jiransa ba me suke yi ashe ya halatta mai sallar farilla ya bi mai nafila wani zai iya cewa ai rakoyin sun sha bamban ba ba matsalar rakoyi bane ba matsalar ita sallar ne ka yadda din yanzu shi nafilar yake yi ka yadda to shi ma wannan nafila yake yi kuma mutanen su sun bi shi kai ma liman ɗinka farilla yake yi kai kuma nafila za ka yi ko to bayis ba sa ne ai to shi ma za mu kawo hujja yanzu wannan su farilla suke suka bi mai nafila ko shi kuma wannan nafila yake yi ya musulmanci su masu farilla suka bi shi lokacin da Allah ya turo mala'ika Jibril ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ya nuna masa lokutan sallah mala'ika Jibril sai ya zo ya wuce shine ya zama liman din yana nan Imam Malik ya kawo hadisin cikin muwatta sallah fa sallah sallah fa sallah ko kuma yana nan cikin Bukhari da ya zo sai ya wuce wa manzon Allah liman sai ya sallah sai annabi ya bi shi da ya masa wannan sallar sai ya sake dawowa washe gari ba irin wancan lokacin ba ya dan ƙara kaɗan ƙarshen lokaci sai ya zo sai masa sallah kuma duk annabi ya bi shi da sabai sai jibrilu zai tafi sai ya ce tsakanin lokacin jiya da na yau shine lokacin sallar ka na dukkan salloli nan kuma sallar ba ɗaya ba duk salloli guda biyar din idan asubahi ta zo sai ya sauko ya zo ya mai limanci sai ya tafi in azhar ta zo sai ya sauko shi jibril ya zo annabi limanci sai ya tafi idan kuma la'asar ta zo magariba isha haka sai da ya masa khams salawat yanzu baran tambaye ka ka san cewa mala'ika jibrilu sallah ba farilla bace a kansa ko baka sani ba me ya matsayin wannan sallar da yi nafila ce to manzon Allah shi kuma da ya bi shi da sauran sahabbai fa farilla suke ashe mai nafila ya halatte mai farilla ya halatte bi mai mai nafila kun fahimci wannan mumtaz mu je
wannan kuma ce malam ina so a mun bayani a kan sakin auren kudi don na ji an ce iddaci wata ɗaya
to abin da ake nufi dai da kul'i shine mutum yana tare da matarsa kawai sai mata ta ce ba ta san sa me ya faru kawai na tsane ka a duniya ba wanda nake ki irin ka sai ce ni kuma na san ki ni kuma ma na san ka ina fatan kuna fahimta abin da yasa wasu malamai suka faɗi wannan sun ce kul'i ba ba talaki bane ba shika bane faski ne e lalata auren ne shi yasa suka ce jini ɗaya kawai in ta yi jini ɗaya ya nuna cewa a a a mahaifarta a tsarkake take to wasu kuma suna ganin kamar talak ne shika ne ba ja so na eh to shikenan ai kul'i me kul'i sai ya lissafo mata abin da ya kashe na aurensa ya ce ya kashe naira dubu ɗari biyu da sittin da bakwai da naira ashirin da biyar da haka sai ki biya ni sai ki tafi gida ta nemi rage ya ce ba zai rage ba ko kuma ta yi zuciya ta ce za a biya din sai ta zo ta ɗauko kuɗi sai ta ɗauka sai ta bashi yana karɓa aure ya gama lalacewa shi kenan tun da ya riga kuma ba aure kalas sai ta je ta nemi wani miji ta yi aure to daga nan malamai sun yi sabani shin mutum zai ce a bashi sadakinsa ne ko ku zai ce a bashi wahalar abin da ya kashe wasu sun ce a ya ce a bashi a bashi sadaki kawai wasu kuma suka ce a ya ce ta yi masa aure shi kam dai ba abin da ya haɗa su kuma ba da matsala da ita amma tun da ba ta so shi bai zai zaman tuzuranci ko goro ba ta yi masa aure ba ruwansa ko naira ɗaya bai zai kashe ba ta yi masa aure to wannan shine kul'i kuma ya halatta ya haka duk mace mai taurin kai da cice ba ta zana da miji ba sai ya yanka mata kuɗi sai ya karanta mata sai ta biya in ta biya shi kenan kuma sai ta je ta aure shi kuma ya je sake sabon aure to amma wata ta yi tsiya yace yace ya yanka mata kuɗi ta ce ba matsala zan biya sai ta kai shi kara ta ce na yadda da kul'in da muka yi ya ce in biya shi kaza amma kamar misali ya yanka mata sai ta bashi dubu hamsin sai ta ce amma ni ma ina da kuɗi na naira dubu sittin a hannunsa eh kwarai kuwa na bashi muna zaune yana dan juya min muna jari da haka ina neman kotu ta bi min hakki na idan ya biya ni sai in biya shi ya ce wallahi tallahi ƙarya take mu aka ce ayo ai ina ta yi rantsuwa gashi nan dai aka yi ta yi alayi hali ya halatta a kul'i idan mace ta taurare ta ce ba za ta zauna da miji ba sai a yanki wani abu a bayar kamar yadda manzo Allah ya yi wa wani mutum da sahabi ne da sahabiya suka ce ba za su zauna ba matar ta yi taurin kai sai manzo Allah ce a turuddina alai hadiqatahu za ki mayar masa da gonar da ya baki lokacin da ya zo aurenki ya baki gona guda ta ce eh ta dauki gona ta mayar annabi ya ce ya karba shi kenan fasabatal khul na'am eh shine abin da na gaya maka ai wasu suna ganin kaman tunda fasqi ne an lalata auren ne in ta yi jini guda shi kenan wasu kuma suna ganin talaki ne kaga idan saki ne sai ta yi jini uku idan ta jini uku in kuma fasqi ne lalata auren aka yi to shikenan abin da za a tabbatar kawai mahaifa in ta zama ba komai sai ta sake aure in ta yi jini daya to matsala dai kawai idan akwai ciki in akwai ciki kuma dole sai ta sauke abin da ta haifa ko shekara ashirin za ta yi bata haihu ba sai ta jira shi na'am mai tambaya ce da fatan an sha ruwa lafiya malam ni mai nikan inji ne
mai nikan inji ko mai injin nika to mu je mu je
kura ga yana tasowa yana shiga na na'am to ana malam ya matsayin azumi mai injin nika ne shi ƙurar gari tana shiga masa ya azumin sa ba komai ƙura hayaki duk baya lalata azumi duk abin da yake yi ba abinci bane directly ba zai bata azumi ba ƙura hayaki tear gas ba zai lalata azumi ba da aka ba komai amma inda irin wannan abin da ake sawa a hanci dinnan zaka iya sawa ai yana na ana sai da shi bai da tsada bai wuce naira ashirin naira goma sha biyar ba guda ɗaya wannan da ake rufe hanci sai ka sa ka rufe hancinka shikenan na'am
wannan ce malam ni ne ya zance kuɗi masu ɗan dama sai kuma ji ana tafiya to amma a dai lokacin da ake tafiya gaskiya ina da bukatu masu yawa in kuma sun yi kiba da su a sakamakon a sakamakon haka duk lokacin da na kwanta sai ya kai wa mafarki mafarki to daga baya na nemi mutum da yin bashi ya kisa na'am amma kuma ba ya gari yanzu ma nan ne kamar yau to na farko dai wannan ya nuna kamar ya san mutumin kenan haka ne ya yi tsintuwa na kuɗi kuma mai shi ya zo yana cikiya kuma ya san nasa ne amma tun da yana da bukatu sai ya kashe shi kenan dan ka yi tsintuwa ka kashe kuɗi ya zama bashi ne a kanka sai ka biya idan mutum ya tsintuwa bai yi cikiya ba ya kashe kuɗin to sai ya biya duk lokacin da mai shi ya bayyana sai ya biya idan ya yi cikiya ya cikiya bai samu ba bai samu mai shi ba ya kai baitul mal in akwai yanzu ya iya kaiwa masallaci a yi aikin Allah da shi amma duk ranar da mai shi ya bayyana ba masallaci kai ba ka kai ba ko ɗakin kawa ka kai sai ka biya shi kwarai da gaske dan zai ce shi bai yi niyyar sadaka ba za ka masa sadaka dole ne to sai ka biya to yanzu wannan me za ka yi shi kenan tun da ka san shi baya gari sai ka nemi garin da ya je ka biya kuɗin mota ka je ka kai masa kuɗinsa ko kuma idan zai dawo ka bayar wa iyalinsa a ajiye masa ka rubuta a takarda ka ce kai ne ka tsinci kuɗin nan kuma ka kashe ma akuwa ga kuɗinsa in ya dawo fa nema in bai dawo ba ma dai ka mai da haki na'am
wannan kuma ya ce mura ke amma ina jin wani abu kamar kaki amma dai kawai sa da kai na kaki ba ina kuma shi ke wata makogoro babu komai dan mutum ya sa yawo a bakinsa ya haɗiye babu komai wasu malamai ne suka ce makaruhi ne mutum ya tare yawo a bakinsa yana azumi sai ya tare ya haɗiye wasu ma suka ce ma azumin ya karye amma kama abin da yake kaki ne yana ciki sai mutum ya mayar da shi ko ya wuce wannan bai lalata masa azuminsa ba na'am
to ko mutum ya zuba ruwa a bakinsa ya kuskure bakin sai ya zubar da ruwan sai ya ji sabon yau ya zo mai dan zaki zaki kamar ruwa sai ya haɗe shi ba komai daman ruwa in ka sa shi a baki yana jawo yawon da ke bakin ka can wanda ya makale to shine kake ji kamar ruwa ne dan ka haɗe wannan ba komai na'am to wannan shi ma mai tantuwa ne amma shi gora ya tsinka na'am kuma mai wannan ya kira shi sai ya ɗauki kamar ba musulmi ba ne ruwa na'am sai ya ce ya zama
da wanda yake musulmi ne da wanda ba musulmi bane haramun ne ka cuce shi kuma in ka cuce shi sai Allah ya biya shi da aka kai maza maza ka mayar masa kuma wannan shine zai nuna musuluncin naka ma na gaskiya ne ai musulunci bai ce ka cuci wanda ba musulmi ba musulunci bai baka izinin ka cuci wanda ba musulmi ba in ka cuce shi sai Allah ya maka azaba tabbas da aka kai maza maza ka mayar kuma nan nake jin hankali yan uwa da an tsinci waya suke daukewa su rike su hana wasu ma sai sun sayar maka da sim card din naka ma sai sun sayar da abin da za ku yi ku yi ku gama wallahi akwai lahira a gaban ku waya yanzu me ma waya yanzu me waya dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar za ka samu waya kuma wani mutum ya rinka zuwa yana ɗaukan abin nan yana ɗaukan wayan mutane a masallaci ko gurin karatu wani dattijo ya same ni ya kuka mu a masallacin juma'a ya ce gurin tafsirin na yana zuwa amma ana ɗebe takalma na ce ya aka yi yace wallahi malam yana gaban ka in ana cewa an yi addu'a an tashi kafin ka farga wani ya zo ya sa su yayi gaba yace an yi masa ba sau ɗaya ba sau biyu ba an yi wani ma da haka wanda yake zuwa da mummunan niyya irin wannan ya ji tsoron Allah me zaka ka da shi takalmi dan Allah me za a yi da takalmi me za ka yi da takalmi me za ka yi da takalmi mutane suna sha'awan sata su dauki abin da bai zai musu amfani ba yanzu ka dauki silifas din mutum ka kai shi ina ko ka dauki takalmin mutum ka kai gurin ina a sayar nawa za a sayar da shi to na yadda kuma akwai gaskiya masu kuskure tabbas wani kuskure yake sai ya dauki na wani bai sani ba shi ma in wannan ne Allah ya fi in kuma barawo ne sai dai mu ce Allah ya isa eh kuma ka dawo da shi duk wanda ya dauki wani abu ya dawo da shi kuma waya in ka zo ka dauka wallahi ka yi wa kanka ba za ta maka komai ba ba za ta kara ma komai a rayuwarka ba sai dai bala'i da masifa da nauyi da ka dora wa kanka shi wannan gobe Allah zai iya bashi yanzu da ka dauke masa waya za mu yi masa addu'a Allah mayar masa alkhairi ba mamaki in ta dubu biyar ka dauke mai Allah ba shi dama ya sai ta dubu hamsin alhasanatu bi ashri amsalha kai kuma kana nan cikin masifa ka je ta dubu biyar din ma ko ɗari biyar ma wani ya kisa yinta ta zama maka matsala ba kyau a nemi sana'a a nemi aiki shine kar mutum ya zauna zaman banza dan adam ba zai yi rayuwa ba sai da kuɗi da haka dole kowa ya nemi ya zai karatun boko za ka yi ne ka je ka kama aiki a lokal ko a federal ko a state a a noma za ka yi a a sana'a za ka yi ga abubuwan yi a garin nan da yawa da yawa masha Allah da yawa yanzu ko wannan tallan sweet milo din da kuka bar wa 'yan mata a garin nan suna yi da ayaba da lemo da azumin nan ba kun cuci kanku ba na rantse da Allah ba gwanda ku karbe ba ku rinka yi namiji ya dauka ka samu wheelbarrow ka lafiyayye kana zagayawa da shi a mutunce sai a ce wani mai sweet milo ana siya amma kun bar 'yan mata suna zuwa suna yi ta tsiya da su kaga mutum ya zo da azumi yana wasa da yarinya akan wannan lemo guda ɗaya da zai siya baya jin tsoron azumin sa yana kallon ta yana kallon guraren fitintinu a jikinta ga ayyuka nan suna nan da dama ga wankin takalmi ga gyaran ga gyaran waya ga gyaran kafintanci ga wane ne ga noma ga ga sunan dai ayyuka da yawa ya kamata mutane su kama sana'a su gaskiya Allah ce muke mu na'am
wani kuma mai sana fenti ne aka ba shi kuɗi ya sai fenti daga farashin gari na sai kuma ya ce kuma bai so a kan farashin da sauki sannan kuma da ya fenti ya ƙare sai ya ɗauko sauran fentin da ya zo aka yi fentin masallacin anguwansu
Kai, wato garin na akwai abubuwa wato subhanallah Kai, to shikenan na farko dai an bashi fenti kamar misali ana sai da fenti nan dubu biyu da ɗari biyar a nan garin sai ya san cewa idan ya yi tafiya ya je gombe zai samo shi dubu biyu da ɗari uku wannan ba laifi tun da ya sha wahala ya yi zirga-zirga kamar ladan wahalarsa ne ina fata ana fahimta kamar ladan wahalarsa ne kawai dai dan alamar tambaya shine kamar ya yi business da kuɗin wani ba da kuɗin shi ba amma dai wannan ya yi zirga-zirga tun da ya biya kuɗin mota ya je gombe ya dawo kaga ai kaman kaman yayi wata wahala ne to ladan wahalar sai zamanto wannan durin da ya zamanto sama da wannan din misali to amma shi ma da kamata yayi sai ya siyo fentin shi a wajensa idan mutum ya zo zai siya sai ya bashi tunda ya sayo a gombe dubu biyu da ɗari uku in mai siyan fenti ya zo sai ce mai dubu biyu da ɗari biyar da ɗari bakwai ya halatta ya ci halal yana baka sai ka zare ɗari ukun ka soke aljihu ka je ka buga masa fenti kuma ka ci halal da wancan ya kamata ka yi gaskiya wannan ya kamata ka yi fenti ya saura sai ka je ka kai a masallacin unguwarku ba ka yi bayani wa mai shi ba to ba masallacin unguwarku ba ko ɗakin ka ba kai ba ka yi haram yawwa don dole sai ka nemi izininsa da haka ina baka shawara abu ne mai sauki sai ka je ka ce alhaji fentin nan ya saura amma na yi a masallacin unguwarmu in yace bai yadda ba ka biya shi sai ka biya in kuma yace ya bari shi kenan bayani kawai za ka yi abu ne mai sauki ka yi masa bayani kuma dai ina jin insha Allah ya yi sai dai kawai in matsala ka ba dan kungiyar ku bane ka je kai a masallacin kungiyar ku zai iya cewa shi kuma bai yadda ba yawa wannan kuma daman laifin ku ne ku kuka tawara wa kanku rikici sai za ku dan nan ku da ku tsakanin ku na mu je da wani karban yake jiya ma wannan kayi bayani a kan manzon Allah yana neman ilimi a kan ubangiji ya ziyarci kabarin iyayensa waɗanda mahaifiyarsa mahaifiyarsa waɗanda kafirai ne to wannan wanda ne kafircin da yana son su ba Ha, ai abu ne zahiri mahaifin manzan Allah ba musulmi ba ne mahaifiyar manzan Allah ma ba musulma ba ce shi ne kawai me kake nema sama da wannan ga annabi ibrahim an gaya maka mun karanta wa izqala ibrahim li abihi azara tattakhidu asnaman aliha babansa ba musulmi ba ne wannan bai taba manzancin sa ba bai taba komai nashi ba haka kuma Allah ya ga dama mahaifansa ba musulmai ba ne shikenan menene kuma sama da wani abu akwai wani kafirci ne wanda na daban ne shi inda akwai wani tawili da za a iya yi da sai yayi amma haka aka faɗa haka yazo a hadisi haka shi din manzon Allah ya faɗa wanda ya fi ka san iyayen nasa kai kuma dan ka tsuro dan ka kale to sai ka san me zaka kakala yawa wannan shi ya faɗa kuma haka muka faɗa ba wani dogon sharhi da bayani alas na'am
malam ni ne na zuci a kiwo na kuma ajiye shi ina kiwonsa ina cikiya yanzu har ya girma ba samu da shi ba zan yi zama na amfani da kuɗi wai ya zance abin kiwo akuya ne ko rago ko sa ko menene ko ma me ya yi ta ciki a bai samu ba Allah sa an yi cikiyar eh in an yi ba a samu ba ka yi ka yi ta kiwo tashi kuma yanzu bukata ta same ka sai ka sayar da shi amma duk ranar da mai shi ya bayyana wallahi sai ka biya shi yanzu ma in ya bayyana dole sai kun yi rikici da shi saboda kuɗin kiwo watakila ya kai kuɗinsa na dama da ka saye shi da ka ya halatta ka sayar ka yi amfani da shi amma duk ranar da ya bayyana za ka biya ku rike kawai ka'idar tsantuwa duk wanda ya zance wani abu ya yi ta ciki a bai samu mai shi ba ya halatta ya yi amfani da shi amma duk ranar da mai shi ya zo zai biya halas na'am
malam ne lokacin sama ya yi barowa saboda haka na zo rufe mama na buɗe ƙasa na shafa kafa ta ta na shafa fuska ta na sake shafa hannaye na zuwa goma hamsin da sallah da mama ta ce taimama ta yi sai dai kuma ka yi kuskure dan taimama ta ainihin wato wadda ta zo a daidai a riwaya ingantacciya shine a shafi fuska da kuma hannu zuwa nan ko hannu zuwa iya wuda- iya wuyan hannu in ka buga ƙasa ka shafa hannu zuwa wuyan hannu ka shafa fuska shikenan amma ba wai ka shafa hannu har zuwa gwiwan hannu ba hadisin da ya zo ya ce a shafa har zuwa gwiwan hannu hadisi ne zaif bai inganta ba da haka simple and clear sauki kawai ka shafa fuska sai shafa iya hannu zuwa wuya wuyan hannu kawai shikenan kun fahimci wannan yawwa
Assalamu alaikum. Malam mutum ne yake haka da uban gidansa yana ba shi shafi yana kaiwa yamma na'am har na tsawon shekara shida.
na'am To, sai kwanan nan aka yi kuɗi naira dubu ɗari da hamsin.
na'am
To, kuɗi da kuɗi sun fito daga baya amma uban gidan nasa ya fita haka. A nan malam yana da wani haƙƙi ne a kan uban gidan nasa ko kuma bai da shi.
kamar ya ubangidan ya fita harkarsa Wa- am- kana kana da ubangidanka yana sa kana abin din shanu ko to da aka rike kudin sun dawo hannun waye ne hannun ubangidan ko hannunka kai a zahiri dai kamar da yana jin yana tare da ubangidansa aka rike kudi dubu nawa dari da hamsin to kuma yanzu sun daina harka da ubangidan haka yake so ya ce ko shine ubangidan ya fita harkansa mana yanzu sun daina kowa ya kama gabansa to amma kuma kudi sun fito to da kudin suka fito naka ne na'am kai ma ka faɗa kudin na ubangidanka ne sai ka ɗauka ka mera wa ubangidanka yawwa ba magana wai idan kun fita harka an rabu shikenan ka ci bulus ka mayar masa kudin sa in ya ga dama ya baka in ya ga dama ko naira ɗaya ba zai baka ba yawwa in kuma mutum ya ci ba ya ci haramun kuma haramun duk wanda ya ci haram cikin da yake haram sai ya shiga wuta akwai ciwo Allah kiyaye na'am
yace malam wata mata ne ta zani gashi muka yi yarjejeniya a kan ranar da zan bata na'am sai Allah bai sa na samu na biya ta ba na'am to amma daga baya da na samu na kai mata sai ta ƙi karɓa na'am ya zan kamar me yasa take karban ta yafe
ya saba yarjejeniya mutum misalin wani ya baka bashi kun yarjejeniya a ƙarshen wata za ka biya kuma baka samu damar biya ba ka saba alkawari sai ka mayar masa sai ya ki karba ka ajiye masa ka taho ko ya ki karba ya yafe ka dawo da kayanka ba yafewa ya ba zuciya yi kai dai Allah ya sani larura ce ta sa ka mayar masa ba sai ka ajiye masa in ya zubar da su duk kai dai ka biya shi ko ka kai wa hukuma ka je gurin yan sanda ka ce dan karya mun shari ya na bi na bashi na biya shi gashi ya ki karba in ya so ka ba su ko su kuma sun bi ka daman bukata a kuraye ne sai sun hada sun ninki mai in ya so shi kenan kai dai ka riga ka biya ko kuma ka bawa iyalinsa ko ka san dai da dabarar da zaka yi amma bai halatta ka dawo da shi ka ce tunda ba za karba ba ni ma na rike ba zan bayar ba in kai haka baka biya ba to sai kalas shi wanda ya zuciya ki karba bai bai bai da wani dalili gaskiya a shari'a mutum malam waye baya cin bashi waye bai san larura rayuwa ba mutum ya zo ya baka wai ka ce wai bara karba to bara karba me kake nufi ya biya ka ka yi karba kana nufin to sai yaya kuma a lahira ka je gurin Allah ka ce a biya ka a'a tunda ya biya ka yi karba kai ka jawo kanka baka da wani dalili a shari'a da zaka ce wai bara karba ba yawwa na'am mai tambaya ta ƙarshe ce malam wace irin ne ake yi wa sallah ta hajji wace niyya ake wa sallar tahajjud wace niyya kake in zaka ci tuwo yanzu idan mutum zai ci tuwo yana yana gudda da niyya ko tambaya nake ya jama'a tukumo a in zaka ci tuwo zaka yi niyya to bari mu buga muku misali da hannunku zai taba yanzu ba za mu tashi a karatu ba in zaka tashi anan sai ka ce na yi niyyar tashi daga karatu a babu wata niyya me niyya kurin fara aiki shine niyya yanzu lokacin da kai alwala ka dauko sallah ka tafi masallaci ina zaka tafi faskare zaka roron wake to na rijiya ina zaka sallah zaka je niyya ai ta riga ta gama kulluwa kurum da ka zo kabbara zaka yi Allahu akbar kai a ranka ka san cewa ba azan zaka yi ba kuma ka san ba la'asar bane kuma ka yadda ba asubahi bane kuma ka yadda ba magariba bane to me kake nema niyya ta kullu ai an-niyyatu mahalluha al-qalb niyya a zuciya take اللهم إني نويت صلاة تهجدي اقتداء بالإمام سنة سنة الله أكبر بدعة بدعة ني kai haka kai bid'a ba wanda yace kai talaffuzi da niyya ina fata ana fahimta an yi irin wannan tambaya a masallacin fada gurin tafsiri kuma mun yi bayani cewa ba a talaffuzi da niyya in dai ba wajen aikin hajji ba wajen aikin hajji ne zaka yi niyya ka ce labbaik allahumma umratan wannan zaka faɗa ƙarara aji ko labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma umratan mutamattiyan biha ila alhajj wannan zaka yi to amma mutum ah, zai yi sallah sai ya daga hannu Allahumma inni nawaitu kaza kaza wannan babu har ma ga wani yana yana ta mumotsa baki abin ya gagara ya ajiye hannu ya sake ya dada dagowa yana wannan duk wahala ne ba daidai bane ba kana tabowa da sallah ka zaka tabo niyyar tahajjudi ta kullu dan da wani zai tambaye ka zaka gaya mana menene kuma da mutuwa kai sai a ce ya taho tahajjudi ka duba wani abu ne a zuciyarka amma jama'a ma sun sani zaka ba bukatar wani sai kai talaffuzi da niyya din
kafin masu addu'o'i akwai wanda suka manta kayayyakin su jiya da tokila da tsada da suna kusa su su to da da yara masu bacci na suna suna barin takar musu
na'am wani yake assalamu alaikum wani yana da bukatu ina so a kai da addu'a na'am Allah ya biya mana wanda yake malam ina neman a taimaka min da addu'a akan yau fiye da wata kenan da satan dabbobi na to Allah ya mayar maka Allah ya bayyana maka
waɗannan kuma malam suna buƙatar gobe Allah da ranar litinin da su je sikirin da aikin da
so muna fatan Allah ya ba ku dacewa ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunan da kyawawan sunan nikinka da ake roƙonka da su kake amsawa ya Allah duk wanda yake da bukata ka biya masa a nan yake ko a nesa ya rubuto ko bai rubuto ba Allah kai mana arziki ka biya mana Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah duk wanda ya zo wannan karka haramta masa ladan Allah ya ba mu lada cike irin yadda yake ba wa bayansa na kwarai ya Allah duk waɗanda kake yantawa a wannan wata daga wutar jahannama Allah ka samu a cikin su Allah karba azumin mu karbi ibadun mu Allah ka samu cika da imani masu neman aure Allah ka ba su masu larurori Allah ka biya musu wanda suke da neman wani abu a wurin wani dan uwansu mutum Allah ka biya musu wanda suke neman kwangila ko sana'a Allah ka ba su masu sana'a ko gona Allah ka ba su ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwa muna kira ga manyan garin nan da jagororin garin nan da shugabanni na kungiyoyi yana da kyau a kira mutane a je a yi roƙon ruwa gaskiya yawwa an kira ko gobe za a je roƙon ruwa a ina za a yi Na'am? A ina za a yi sallar roƙon ruwan? Na'am? A masallatan idi ko? Ba guda ɗaya bane masallacin idi. To shi kenan dai ku riga kun san masallatan idi. Kowa ya je inda za shi. Allah ya karba. Gobe karfe nawa? An yi itifaki kenan kowace kungiya ta kira roƙon ruwa gobe. Ha? Galadima ya kira ce kowa ta je ko? to shikenan Allah ya karba mana gaba daya karfe takwas zai haka ko kafin takwas sai aje ubangiji Allah ya karba Allah ya karba Allah ya karba Allah ka bamu ruwa Allah ka bamu ruwa Allahumma izil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin وهم عوزة الدين يا رب العالمين اللهم إذنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Lala gobe insha Allah karfe hudu akwai mana zai mana karatu a masallaci kofar Dr. Yusuf tashin Magana.
ما شاء الله